من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبير قوات الحدود وتانا ربيع الآخر هجر منظور صلى الله عليه وسلم لقمك الزوى مدينة shekara 1446 a wannan masallaci mai albarka umar bin khattab a ci gaba da darasin littafin a tayyiri da tsarihu da hadithin jami'in tsari littafin babban malami a sheikh ahmad ibn abdulatif azabidi ɗaya daga malaman da suka rayu ƙarni na tara da hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mushi jin kai da rahama Allah sanya albarka cikin abin da za mu karanta ya ba mu ikon aiki da dukkanin abubuwan da za mu karanta ya rabar alamin za mu ci gaba da karatu daga hadithi na 742 karkashin tarjama babu man sa'alar nasa takassuran babu wannan babu zai mana bayani akan man sa'alar nasa takassuran hukuncin wanda zai dinga sa'alar nasa zai dinga roƙon mutane ta kafuran don neman tara dukiya ma'ana faruwa mazmum kenan yin hakan mazmum man sa'alar nasa ta kafuran wanda zai dinga roƙon mutane amma ba na bukata ba don bai da abin da zai ci ko ya ɗauki gabaran biyan wani bashi bai samu ba abin da zai bada ba wannan ba a kawai ya zamanto dan ya mai da abin sana'a ya tara ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma fara qala rasulullah sallallahu ma zala rajul yas'alu nasa mutum ba zai kushe ba yana roƙon mutane roƙon nan dukiya ta farilla ce zai roƙa irin wanda za su dinga cewa in lokacin zakka yayi a hudda mana ko a bamu ko kuma su zo su dinga roƙon masu hudda zakka ko kuma roƙo ne na tatawuki duka ya gama hatta ta yawmal qiyama har zai zo ran alƙiyama laisa fi waje mus'atul hamd a huskar shi babu mus'atul hamd a wutarwa ya ce fa huwa makhdushi duk gabaki ɗaya an mai rotsi an yage fuskokin shi mus'atul hamd shine qit'atul hamd a fuskar shi babu yankin nama ma'ana zai tashi a matsayin karangwal irin wannan mummunan misali mazo sarasa yana ce laisa lana masalusu mummunan misali bai tare da mu mutum ya tashi hilin kiyama da wata sifa mara kyau alama ce da take nuna kenan rashin kyakkyawan ƙarshe na wannan kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ke cewa alladhina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas man kana lahu zawjatan famala ila ida wa ma jaa yawm al-qiyamah wa shiqquhu ma'ilun kaga tsagin cikin shi a shanye duka wannan alama ce da take nuna rashin kyan makoma ta mutum saboda haka wanda zai tashi huska shi ne sarar mus'atu lamin alama ce da take nuna mummunan kama kamar yadda Allah ke cewa yu'raful mujrimuna bi simahum wa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam kaga ana ganewa mutanen banza da sifofi na mutanen banza wa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam sai a danki kokuwar kawunan su a kuma damke dugadugan su to duk inda zaka ga ahilin kiyama yawma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuh to alama ce da take nuna rashin kyan karshe Allah kare wa qala yace inna shamsa tadunu yawm al-qiyama ta yablugu al-ardu nisfal udhuni ara al-qiyama kuma za a waye gari rana ta zo dab har sai jibi ya kama mutane rabin kunni wa bainama hum kadhalika istaghathu bi adam ana wannan yanayi sai su yi tawassuli su nemi ceto da addu'ar annabi adam ma'ana da ceta annabi adam summa bi musa sai kuma su yi kamun kawa da cita annabi musa sama bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mi kake tunani mutum ya tashi huskar shi kwarangwal kuma ga zuba ta haɗiye shi kaga tsananin azaba ke da cikin azaba allah kare babu qaulullahi ta'ala la yas'aluna an-nas ilhafa baban da zai mana bayani a fadin Allah subhanahu wataala da yake cewa la yas'aluna an-nasa ilhafa lil fuqara al muhajirin alladhina usru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفوهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلهافا تعرفونهم بسيماهم لا يسألون الناس إلهافا كان إيا سنن سكا غاني ستهنير كمانن سصفوفين كما سنن لا يسألون الناس باصر أمتاني إلهافا سنا masu dogewa da kuma nacewa da kuma bawa irin sifa na mabarata maroƙa wanda zaka ga maroƙi misali ko dan kama ko kuma maroƙin da ya mai da roƙo ko bara sana'a za ka yawanci suna da nacewa akan wannan zai zo yau ya zo gobe ya zo shili kaga shi kuma aka ce in ya samu abin da zai ci sai kame ɗoriya akan kamewar ya aikata haramu wanda ya ɗauki hamada bai samu ba halatta lahul mas'ala ya halatta ya roƙa in ya samu ya kame wanda talauci ya kame har za a samu wanda za su tsaye shaida cikin dangin shi cewa talauci ya kai mai matuka in ya samu shi ma sai zamanto ya kame matsayin da bai da guzuri guzurin shi ya yanke in ya samu sai kame to kaga mutum ya zo yau ya zo gobe alama ce ta nacewa akan wannan ko kuma ya tsaya ko kuma ya dinga maka magiya da Allah subhanahu wata'ala ta yadda zai tursasa ka akan ya ka bashi kaga man sa'ala kun billahi fa'u wanda ya roƙe ku yi muku magiya da Allah ku bashi to ya zama kai ma iya abin gari ka sai zo ma magiya ya ka ɗauka ka bashi Allah ce to su la ya sa'aluna nasu ilhafa ba su roƙon mutane suna masu nacewa wa kamil zina kuma ma gwargwadon nawa ne wadatar da aka ce he in bai samu miskini mutumin da bai samu wadatar da za ta wadatar da shi ba to kamar gwargwadon nawa ne wadatar da za ta hana mutum bara wanda baya halitta ɗauka bai halitta mutumin ya roƙa sannan kuma bashi da kasan da za a bashi ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala laysa almiskin alladhi yatufu ala an-nas laysa almiskin bai zama to ba miskini alladhi yatufu ala an-nas wanda zai dinga yawon bara yana zagaye mutane taruduhu al-luqma wal luqmatayn wanda a bashi loma daya biyu ta mayar da shi wa tamru wa tamratan wanda zai a dauki tamratu wa tamratan a bashi ba miskini bane walakin almiskin miskini na hakika alladhi la yajidu ghinan yughni shine wanda bai samu wadatar da za ta wadace shi ba wala yuqtalu bihi kuma ba iya ankara da shi ba fa yutasaddaqu alayhi amisa a bashi sadaka wala yaqumu fa yas'alu nasa kuma ba tsayuwa ya dinga roƙon mutane wannan shi yake kira da miskini kenan laysa miskini ba miskini bane alladhi yaqufu ala nas mai yawon bara yana zagaye mutane ko dai da fuska na bara a taimaka mana ko kuma da fuska misali na abin da ya shahi maula duk dai abin da za ka kira meka hannun mutane su baka wannan sunan shi kenan bara ko kuma da sifa na san kira misali waɗanda za su zo zama mutum naci tare da lukuma lukumata wanda loma ɗaya biyu za a san mishi wannan ba shi bane miskini wa tamra wa tamratan wanda za a ɗauki dabino ƙwaya ɗaya a san mishi ko biyu walakin almiskin miskini ne haƙiƙa alladhi la yajidu gina yufi wanda bai samu wadatar da za ta wadatar da shi ba matsalan mutum ne yana aiki a kaddara misali a ce karamin ma'aikaci ne manebur ne ko kwantarciyar ne yana da mata biyu yana da iya yana da kaza misali in ya sami abin da zai ce sha ba lalle bai zama an samu abin magani da sauran abubuwa waɗanda suke na tilasto wannan ana kiran shi miskin wala yastanu bihi kuma ba iya ankara da shi ba saboda bai roƙi mutane ba kuma bai nuna alamomi wanda suke na maskana ba bai yi tasaddaku alayhi balle a yi mishi sadaka wala ya kuma fa yas'alu nasa kuma bai zama yana tsayuwa ba ya dinga roƙon mutane wannan ya nuna mana kenan lalle a babe na maskana ko miskini ba kamar yadda muke fahimta bane da sunan wanda zai zamanto mabaraci ko maroƙi misali ko kuma wanda yake da wani nakas a cikin shi za ka iya samun miskini yana wanke yana da sana'a yana da aiki sai dai sana'a shi da aikin shi bai kai ba abin da zai iya ya rike rayuwar shi kuma irin haka za ka iya fahimta akwai mutanen da za ka ga ma'aikata ne in ka tsaya ka kalli kudin da suke ɗauka sai ka lissawa da bukatunsu sai ka ga abin ai bayan da za a yi musu alal akalla za ka yi lissayi abin da talaka zai iya rayuwa da shi misali abinci na dare abinci na rana da kuma kenan abin karin kumallo misali sai kuma abin da zai biyo bayan da dole ɗa da mai rayu a kan shi sutura ce gidan haya ne da zai biya misali to kaga in ka kiyasta ka lissawa za ka ga abin kenan kaɗan ne wannan kuma kaga haƙƙi ne wajibi ne ga wanda suke yi ma aiki ya kalli talaucinsu da bukatarsu wanda yana da kuskuren da muke za ka samu cewa ɗan dakon da yake sabke maka kaya ɗan dakon da yake sabke maka kaya kai ka san ga abin da kake bashi kuma wani allah sai wata wata mota za ta zo ko sati sati misali kuma yana da iyalin da wani sun kai goma sha wani ma da uwaye wani ma za ka samu da waɗansu dangi da 'yan uwa ƙarƙashin shi to amma abin da yake samu ba shi rewa wani lokacin sai ka ga an fitar da zakka kuma an ƙetare waɗannan an ba su abin da kawai laye su mini walaye guni mai ciwo wannan kaga kuskure ko kuma misali ɓangaren hukuma matsalan sai zamanto an tauye ɓangaren waɗannan kamar misali ya ce a ɗauki mutum kwantara wancan kuma sitilar ne kuma a aikin da ma wancan zai yahi na wannan kuma gehe ɗaya shi wancan in ana tauye mai hakanan kin ma bai samun kudin a lokaci to kaga duka wannan yana daga kulawa da haƙi wanda yake na miskini imam al-bukhari ya fitar da wannan a kitab tafsir la yasaluna nasa ilhafa wannan kuma sifa ce ta nagartattun bayan Allah wanda suka kame bus tambaya ba to a basu ka gani su ne Allah subhanahu wataala ya ce mu'mine wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum a dukiyarsa da kwai sanannen haƙƙi haƙƙin nan wanda ya tambaya gaza hakuri suna bashi wanda ya kame ma suna bashi shi dangane da ba mabaraci dangane da ba mabaraci kai umarnin ka aka yi ka bada shi kuma sai aka hana shi umarnin yin da yake na bara bai sawa in ka bashi bakka da lada sai dai ka wanda yake bukatar nasiha kai masa nasiha wanda yake bukatar abin nan kai mishi wanda kuma kaga ƙarya ce yake to nan gurin kuma ba za ka ɗauka kamar shi saboda da akwai wani mabukaci akwai aulawiya kaga ka ba wanda yake yayi sarka ma mataki mataki ce babu kharsa samari wannan babu zai karanta da mu kharsa samari shar'anta kirdadan dabino wasu musamman ma hanafiya suna ga kamar kintatan dabino wannan kuskure ne zamanto an kintata shi wajen kenan ba da zakka za a iya kirdado matsalan hatsin da yake gonarka sai ka kirda da cewa lalle wannan hatsin ya kai wuski kasa kaga yanzu in kai kirda dan wannan gwargwadon a lokacin kafin ka ci kafin a girbe kaga zaka ci wani zaka wasu abubuwa na bukata to in kai kirda do kaga hudda zakarka zaka yi gini akan kirda do kenan talaka za su samu gwargwadon abu wanda yake mai yawa sannan kirda dan dabinanka zai ba da dama kenan kai da kanka na amfanuwa da shi maimakin ka dinga taka tsantsan tabawa sai ka hudda saka kenan wannan taimakawa ne ga shi kanshi mai gona taimakawa ne kuma ga waɗanda suke talakawa miskine shine kenan kirdado da kuma kenan kiyastawa an abi umayr bin sa'id radiyallahu anhu qala khazawna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ghazwat tabuk mun je yaki tare da manzo sallallahu alaihi wasallam yakin tabuk sanannen abu ne yakin tabuka an yi dandazon fita saboda shine yaki na ƙarshe wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zamanto ya wuta kuma yaƙi ne wanda babu wani tauriya kawai ɓaru-ɓaru aka gaya ma mutane saboda za a yi bulaguro guri mai nisa ga shi kuma lokacin akwai tsanani shi yasa ma aka kira shi da jeshin usra saboda yadda ake tsananin yanayi na tsadar rayuwa wannan kuma yana tabbatar mana da ƙarfin imani na safar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ga tsadar rayuwa kuma ga yaƙi ga gani ga tsadar rayuwa ga yaƙi in ka dauki irin gazoto hazab irin abin da kaga ya faru shi ma lokaci ne ga tsadar rayuwa ga tsananin yunwa ma saboda manzo sa sa wajen kwana uku bai sa abinci ba a cikin shi sai dai yan dubaru ya sa dutsi a cikin shi ya sa duwatsuna guda biyu saboda tallabawa cikin shi sabai sun dinga sa waɗannan dutsuna don saboda tankwarawa kenan cikin su kaga amma tare da haka aka jajirce ga tsananin tsoro ga matsanancin sanyi mi kake tunani ga tsananin sanyi ga kuma yunwa to amma duk wannan dan Allah ya cika musu gwaggwaban ladansu dan Allah ya cika musu gwaggwaban ladansu to haka shi ma gazwatu tabuk ce ce sai ya ce gazwana ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabuk a shekara ta nawa kai gazwatu tabuk a shekara ta nawa aka yi gazwatu tabuk falan ma ja a wadiyar kurana ta takwas a tara shekara ta tara falan ma ja a wadiyar kura wanda aka yi ta takwas wanne ne wane ne kenan wane ne go wane ne saboda haka fara ma ja wadiyar kura lokacin da annabi sa sai zo wani guri tsakanin madina da sham shi yake ce mu wadiyar kura idan ra'atun fi hadiqatin la'a sai ga maka imra'atun wata mata idan ra'atun sai ga maka wata mata fi hadiqatin la'a a wata hadiqata ta ibn malik Allah ya shi da rama a cikin shawahid da haqq a cikin shawahid al-haqq shawahid at-tawdih nashi shawahid at-tawdih li mushkilati jami' sahih wanda alhafiz al-yuni ne ya tattara nusakhul bukhari ya zamanto an dinga bibiyar bambance-bambancen nuskoki din saboda irin yanda waɗanda suke masu rubutawa suka dinga tattaruwa akan rubuta wasu kuma akwai kusakurai a nusakh nasu tare da babu sabani cikin ingantuwar waya amma masu imla'i wani yana da rauni na abin da ya shahi larabci saboda haka sai ya haɗu da abokin shi ibn malik a matsayin ibn malik wanda yake annahawi sai zamanto ana karantawa aka hada waɗanda suke da nusak mabambanta aka hada kuma hufaz ana karantawa in aka zo wannan nuska an ce kaza wannan an ce kaza inda ke da kwai sabani na bambance bambancen nusak din wannan sai a tambayi ibn malik shin wannan ya tabbata a lugha ibn malik sai kokarin kenan tabbatar da wannan wanda ya zamanto an samu iskali a tattare da wannan to shi kuma ibn malik sai ware irin wannan sai zo da shawahid at-tawdil mushkilati jami'in sahih sai zo da shawahid shedu daga qur'ani ko kuma daga ash'arul arab ko dai daga wani abu na lugha arabiya wanda take tabbatar da wannan ruwaya din cewa tabbas ya tabbata larabcin a cikin kenan lugha arabiya saboda haka sai ware su a wancan littafi a nan gurin sai ke cewa nan gurin idan ra'atun kaga an yi ibtida'i da na kira yace wannan kuma abu ne wanda ya halitta a larabci matsar dai ya fa'idantar kamar yadda a cikin alfiya yake cewa wala yajuzu al-ibtida bin nakira bin nakira ma lam tufid ka inda zaidun namira wa hal fikum fatan saboda haka kenan idan ra'atun fi hadiqatil la sai ga maka wata mata idan ra'atun fi hadiqatil la sai ga maka wata mata a wata hadiqa sai aka zo da shi da kenan idan wanda take alfujaiya ma'ana ba shiri sai aka ga wata mata a cikin wata hadiqatil la wannan yana nuna mana matan Madina ba zamna gari banza bane ba ma'ana ba 'yan zama ba ne kawai haka za ka ga duk suna da sana'o'insu kaga mun wuce da asuma cewa tana da wani sana'a da take yi akwai irin sana'o'i na mata masu ragewa raɗaɗin talauci wanda tun a wancan lokaci mata suna yi kaga irin wasiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma ummu hari hadisi yana cikin musulun na Imam Ahmad ya ummu hani ittaqizi min al-ghanami fa inna akhadha baraka kirki awakai dabbobi awaki da tumakai ki dinga kiwo a gida lallai kar waɗannan albarka ne to za ka ga suna iri-irin wannan sana'o'i haka irin 'yan garace da mata za su yi lambuna ai ka gan ka kalli matan wasu yankuna ɗin na ƙauyuka za ka ga sun wuce duk matakan wasu abubuwa suna da miliyikan kuɗaɗe saboda suna noman rani bakin gwargwado wanda kuma ba wani wahala ba ne ba abu ne mai sauki za ka iya sa wani amma za ka iya sa kaza 'yan abubuwa haka to he ga maka wata mata fi hadikatin laha a wani lambu nata ka gaya akwai wata mata wadda take da lambu din ranar juma'a sai ta tono abubuwa waɗanda suke na ƙasa irin su dangin su dankali sai ta kwaso irin su shawa da albasa da wannan sai ta haɗa tukunya sai ta yi fate-fate ranar juma'a sai ta ringa hudu masu habbai in sun zawo dawo suna bibiyar inuwa sai su ringa sallama suna da lasa wannan abubuwa ɗin tana neman albarka na sarka wannan rana zamratun fi sadiqatillah faƙala na jisar sanzali a sahabi sai ma ke ce masahabai ikhrusu lalle ki ku yi kirdadan ‘ya'yan itacen wannan bishe wa karasa rasula sassa asharata a wasu ƙai a nan salam sai ya kirdadan asharata a wasu ƙai wasu goma wannan yana nuna irin kenan ƙwarewa ta manzo sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ce ku yi kirdado kuma sai kirda da cewa yankin tatan abin ya kai wasu goma faƙala la wanda nisabin zakka ta kayan gona wasu nawa wuski biyar kaga wannan yake nuna maka kenan matar ta samu linkin abinda yake na zakka ka gwargwadon biyar ne nisabin zakka ita kuma har ma ya zama to ya linka to mi kake tunani misali ta samu linki shekarar gaba linki kuma ita cida ta ake komi i mata ake za a mata sutura za a cida ta za a mata komi kaga dole ya zama to an samu sarƙa da wasu abuwa saboda mace ita kudin ta kudin ta ne ko da tana da kuɗi makare da magaran ka armeta dole ka bata ci ka bata sha ka bata duk abu ka samu mata gida in baka yi ba kuma Allah zai tutse ka a ranar alkiyama ba ai ba lissayi da kuɗinta ko ka ce ai kina da kaza ko gidanku an baki duk kuɗin gidansu ba ruwanka da kuɗin gidansu in ta yi tabarru'i wannan daban ita ta ga dama ta maka duk kuɗinta ba ruwanka da kuɗinta in mace bi gare ka waccan tana da kuɗi waccan bata dole yanda kama waccan haka wannan ma ka yi mata in ma ta wadatu da abin dole ka bata kuɗi in ma kana ga wannan daga ƙauye ka auro ta ba za ka bata ba zan bane shiga ɗari kai ko ƙarfin ka za ka bada na wannan kana ga in ka bata ma ba bakin komai yake wa ita ba ta ma da amfani ta ma ba ta ma san kima shi ba ta damu da shi ba to he ka ba su kuɗi wannan he ka ba ta shiga ɗari biyu ita ma he ka ba ta shiga ɗari biyu ya rage ta je ta ta sayi abin da za ta saya na zaurawanta da ka za ta ajiye tsora in ma kana gaba ƙauya ce in an yi wata ɗinkin ba ta damu ba da shi ita ba bai ma birge ta wannan ma karshen ta to he ka ba ta siyo irin kayanta da za ta saya in ya so sauran kuɗin ta ta ajiye abinta wa karasa rasula ta ta ashara ta wasu fa qala laha sai ce ahasi ma ya kharuju minha ki kididdige abin da zai yake hutawa daga wannan lambu na ki haditha shine dan lambun da za a zage kaga kasantuwar macen tana ciki saboda ne gurin kaga dama guri ne akwai tsaro a tattare da shi falamma ataina ka duka da muka je muka buku kare ce amma ina satahabu satahabu al-laila rihu shadidu kusan cewa lalle a daren nan za a samu motsawan matsalanciyar guguwa wannan kaga yana mana nuni a samu ujiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi za a yi matsalanciyar iska yace amma inna satahabu laila rihu shadidu a daren nan lalle satahabu al-laila rihu shadidu za a samu tashin matsalanciyar iska wala ya kuman na ahadun kar a samu wani ɗaya da zai tashi a wata ruwa ya face sai tare da shi da akwai wani abokin shi wala ya kuman na ahadun kan wani ɗaya ya tashi ya zamanto ya wata wannan ya nuna mana a lokacin da ya zamanto da akwai rashin aminci ko ake ga alamomi wanda za a iya samun ambaliya ko malala misali to mutum ya yi kokari ya yi takatsantsa wannan shine tawakkali ba ka ce ba kawai ka kama gaba gadi ko kai abu ka ce kawai abin da aka kaddara a wannan kuskure ne annabi sai ce fala quman adu wa man kana ma hu ba'irun wanda yake da raqumi fali aqilu lalle ya mushi da baibai fa qalnaha muka ma raquman mu da baibai wa habat rihu shadida matsananciyar iska kuma ta tsaya ta tashi fa qama rajul wannan ya nuna iska kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ne yake cewa arrihu min rawlillahi ta'ti bir rahma wa ta'ti bil azab iska tana daga yar aike yar sako ce ta Allah takan zawa da rahama wani lokaci ta zo da azaba shi yasa sallallahu alaihi wasallam da yaga hadari yaga iska hankalin shi yakan tashi ya shiga ya huta Aisha tace ya gaza tsaye ya gaza zamne Aisha tace in kaga iska kana shiga wani yanayi sallallahu alaihi wasallam ce wa zai amintar da ni wasu mutanen sun ga iska suka ce hada aridun mumtiruna Allah ce bal wa mastajaltum bi rihum fiha azabun alim shi yasa da kaga iska kenan kai addu'a Allahumma inni as'aluka khaira wa a'udhu bika min sharri kaga ka roki tsarin Allah daga sharrin ta ka roki Allah subhanahu wataala alkhairin ta sannan motsawa iska turawa iska baya nuna ba dole ba sai ya zamanto mutanen saban su ne kai sabo so da yawa mun ga ambaliya iska wasu abubuwa ne na fusatar Allah subhanahu wataala ko waruwar wata aya daga alamomi sai a siffanta abin da cewa mutanen garin saban Allah ne suke shi sabo babu inda ba a yin sabo tabbas akwai abubuwan da a za saban Allah yake sawa Allah ya fusati to amma in abin ya faru ga mutane ba za a alakanta ba cewa sabo ne kaza suke ma Allah saboda ai mu muna yin irin saban kenan wannan haka Allah ya ga dama ya tura aya don wasu hikimomin shi wataƙila ma Allah subhanahu wataala ya haka ne akhazata asfin kamar yana manzala sassan yake cewa mutul fujaa akhazata asfin mutuwar fuji'a kamu ne na fusatar Allah subhanahu wataala kuma sannan rahatu lil mu'min hutu ne ga mu'min kaga takan iya yiwa Allah yayi haka dan saboda wasu hikimomi na kankara zunubi ga masu imani fa qallaha saboda haka farqat faqama rajulun sai aka samu wani mutum shi kuma faqama he tsaya akwai yiwuwar cewa a mutumin ya tsaya saboda rashin sanin waccan magana da manzo Allah sai ya faɗi wata kila bata isar mushi ba ko kuma wani dalili ne yasa ko kuma wata fahimta yayi akan magana fa alqatu bi jabal tayyi sai iskan nan ta maka shi cikin dutsen tayyi wa hada maliku aila lin nabi sallallahu alaihi wasallam bagala bayda sarkin aila sai ai koma manzala sallallahu alfadara bayda wannan ya nuna halaccin karbar kyautani na waɗanda suke ba musulmi ba ya halitta kawuri ya ma musulmi kyauta ya karba ya halitta kuma musulmi ya ma kawuri kyauta shi ma a wannan babi inda saboda wani alaka na zumunci ko na makamancin haka kamar yadda asuma ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar kuma yadda sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu lokacin da aka tura mai complaint na kaya waɗanda suke na alhari ne kaga sai aika ma akhan lahu mushrikan wani dan uwan shi wanda yake mushriki saboda haka duk wannan yakan halitta kenan kuma an samu irin hakan kaga akwai duldul wanda al-muqawqis ya aika ma manzala sallallahu alaihi wasallam haka kuma sarkin misra shi ma ya aika ma manzala sassan kyauta da mariyatul qibtiyya kaga da kuma abin nan shi ma da alfadara duk ana samun irin wannan suka aika ma manzala sallallahu alaihi wasallam kyautanni wa kasahu burdan saboda haka wa kasahu burdan kuma ya tuwatar da shi wani dara wa kataba lahu bi baharihim annabi sallallahu alaihi rubuta musu bi baharihim a garuruwan su bahar anan shine garin su me yasa aka kira garin da bahar saboda yana gaba yana sahil wanda yake na teku bi baharihim aka rubuta musu bismillahir rahmanir rahim ga abin da aka dora muku na jizya zai zamanto wannan aminci ne amana ce babu wani wanda zai taba ku ولما أتى وادي القرى ليزو وادي القرى قال للمرأة سيتي ما ونماتا قد جاءت قد جاءت حديقتك كم جاءت حديقتك gwargwadon nawa ne lambunki ya zamanto ya fitar da ‘yan itace ƙalar ta ce ashar ta ausuki ta ce lalle abin da na samu wuski biyar kaga wani ya nuna wuski goma mu'jiza manzara sassa yanzu lokacin da manzara sassa ce ku yi kirdado sai ce amma gwargwadon shi wuski goma ku kirya da ku gwargwaron shi su goma ne kuma sai kuma ya ce mata ke kuma ki kididdiki to yanzu da aka zo kenan ta kididdigan sai ya ce to gwargwaron nau kika samu da kika yi kididdiga kin sai ta ce wasu goma wannan dai yana nuna mana manzanci manzo sallam saboda mu'jiza ce Allah kuma yakan sanar da manzannin shi kenan gaibu alimul gaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahada illa man irtada min rasuli illa man irtada min rasuli sai wanda Allah subhanahu wataala ya yarda daga manzanni Allah subhanahu wataala ya kan sanar da su abu wanda yake na ilimi wanda yake na gaibu ka qalat asharata usuqin kharsa rasula sasan kirdadan ma'aiki kenan fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam inni muta'ajjilun ila al-madina ma ke ce ni mai gaggautawa ne zuwa madina wanda yana nuna lokacin da ka je bulaguro ka biya bukata to abin da ya ka gaggauta zuwa ga komawa cikin iyalinka fa man arada minku an yata'ajjala ma ya fara ta'ajjala wanda yake nufin gaggautawa ya koma da gaugawa tare da ni da gaggauta falamma sharafa ala madina lokacin da ya zo dab da madina qala sai ce hadhihi tayba hadhihi tayba wannan tayba ita ce da dada ma'ana tsarkakakka wannan yana daga sunayen madina at-taybatu هذه طيبة فلما رأى أهد أهدا لو كتنا نمسا سيغا أهد قالت هذا جبيل يحبنا ونحبه wannan dutse ne da yake kaunar mu muke kaunar shi wannan yana nuna mana ambatan gari da suna wanda yake mai daɗi suna wanda yake na fata haka kuma manzala sallallahu alaihi yake dukkanin abubuwan shi ka ambatan su da wannan da kuma kenan yaba ma gari kamar yanda ya yaba ma makka ma kaga wannan abu ne mai kyau yana daga wauta misali bata garin da kake ciki bata abin hawanka bata jama'arka bata al'ummanka irin yadda zamu ga wasu a ɗabi'a sai ka ga mafi yawa suna yawan kushewa al'ummansu halin mutanen mu kaza halin kaza kai wani ma kuskure yakan kai shi ka ga yana aibanta al'umma ta musulmi mu matsala gare mu mu musulmi muna da kaza kuma gehe daya yana jinjina ma kafare za ya ce ai mu kaga ba kamar mutanen da sai waɗancan ne ai kaga su kaza komin zai bada misali ya bada misali da su musamman irin wanda suka yi zama kasashe wanda suke na kafare kaga wannan kenan kuskure ne cewa jabalin jubailan yuhibbuna wa yuhibbu ko dai zamanto hubbu wanda yake na haƙiƙe misali kamar yadda annabi sallallahu alaihi lokacin da yana rabuwa da kututtire ya khutuba da aka yi mishi mumbari da ya koma sai aka dinga jin nishi da kuka daga cikin wannan kututtire kaga wani abu ne wanda sahabbai suka ji da kullunsu kenan shi ma wannan kenan sai zama kauna ta haƙiƙa kamar yadda kuma maki sara sai ce inni la arfu hajara kana salimu alayya bi makka inni la arfu la'ana ina sane da dutsen da a makka yana mun sallama a yanzu haka ma ina sanin wannan dutsi to kaga kenan ko zama na haƙiƙa cewa yuhibbuna wa nuhibbu ala ukhbirukum bi khayri duril ansar yace bazan ba ku labari ba mafificin gida daga gidaje na Madina qalu bala qala ce duru banin najjar gidaje na banin najjar ma'ana waɗannan suna daga ahlul karami sannan sun maduru bani abdul ashar sun maduru bani sa'ida sun maduru bani al-harith ibn al-khazraj wa fi kulli duril ansar khaira yace kai dukkanin gidaje ma na al-ansar akwai alkhairi kaga sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umumi bayan takhsisi yayi umumi bayan takhsisi wannan yana koya mana tashaji'i da kuma zaburasuwa da kuma yaba ma waɗanda suke tare da kai musamman ma mutanen da suke wala Allah suna da karamcin ganewa addini misali a ce wani ƙauye ne aka je wa'azi ko sa al'umma ne na abin nan sukan jin daɗi a yaba ma ƙabilunsu a yaba ma jama'ansu a yaba ma wasu al'adodi da suke na gari tare da a gehe suna da wanda suke marasa kyau to yanka ɗauko wani kirkin ka yaba to irin wannan yakan sawa kenan talifi da abin nan haka siyasar manzon sallallahu take babu wani a cikin sahabban manzon sallallahu face yana ganin cewa yayi kowa kusanci da manzon sallallahu saboda kikkiawar mu'amala ta maki sallallahu alaihi wasallam wanda ya sa wata rana Amr ibn al-As ma tambaya wai da ni da Abubakar wane ne kusa da ni da Umar waye waye kusancacce ne a wajenka kaga saboda yadda yake ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa shi a ciki to haka ake son misali malami ne kai jagora ne kai ya zama to gabaki daya bai ɗaya ne manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tuballighuni an ashabi illa khair kar ku kawo min labari daga sahabbai na sai alkhair wa ni uhibbu an akhruja fihim salim as-sayyid so nake in fita irjina a kubuce ba na rike da kowa ba na rike da kowa kaga mu ko mafi yawa yau zaka ga manyan mutane malamai ne ko masu mulki sukan sawa a jiki sukan sa annabi mai a jiki me kake tunani a ce maralaci wanda an rubuta kowar aljanna la ya kuri jannata na mamu me kake tunani mutumin da masu ɗabi'un ƙarshen mutanen banza ne suke ɗabi'un wanda Allah ya aibanta masu ɗabi'ar kai ƙarshe ma mai irin ɗabi'ar da ƙarshe Allah ya siffanta shi da cewa ba ta hanyar armi aka aihe shi ba hammazun masha'in bin namim manna'in lil khair mutadin azim mutullin ba da zalika zanim kaga halma wani daga magabata ce da wahala kaga mutumin da wannan ɗabi'a za ta mai na so mai da ta tare shi ya ce sai kaga a nasarar shi da akwai aibu ya ce sau da mai irin wannan ɗabi'ar da allah siffanta shi daga ƙarshe sai ce bayan nan ma ba ta hanyar armi ba aka yi shi ya ce to kaga yana da muni a samu mutum ya siffanta haka to kai kuma bai kamata majalisar kai zama mai kutu da kutu ba annamimi ne man nan malaka nan ma'arika wannan yana daga abin da yasa zaka ga da dama malamai suke samun jarrabawan annamimai sai ga ga da karshe ya sa annamimi a ciki ya ba annamimi guri kuma da karshe annamimin sai kulla ne tsiya yanzu annamimin ya zo in ya sa shi jiki ya yarda da shi sai dinga daukar sirrin gidan shi yana zuwa yana fara sai dinga daukar sirrin shi ya dinga zuwa yana mai gurma sai gama shi da wancan malamin sai gama yanzu ya tashi daga majalisar shi ya je kuma sai ya samu majalisar wani malamin ai kaga ko wani aka mai tambaya ma ya ce kai baka ma fahimci abin ba wani ma ya ce kai duk mai ciya kaza shahiri ne wani ma ya ce kaza wani muna tare kaga bai kaza malam wani ko kuma ka kaza kaga malamai na Allah yanzu da malam wani ne wani abin da aka kada gida zai sa kaza ka kaga sai sai ta ya fata shi ya fata shi ta to kaga duk wannan yana daga ciki lalle biyayya abu koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dukkanin al'amurra wannan ya nuna kirdado na kayan gona ko kayan lambu babu ushur fi ma yusu tsamin ma'is sama'i wa bil ma'il jari wannan babu yana karantar da mu akan cewa akan ba da ɗaya cin goma cikin dukkanin tsuran da aka shayar shukar da aka shayar ko gonar da aka shayar daga ruwan sama ko kuma korama da take malala matsalan da she ne aka yi a gurin da yake fadama ce kaga da shan kawai yana tsotsar ruwa ne daga ƙasa babu wani abin da za ka mushe na ruwa kenan wannan babu halaka tutun da tukus ne babu halaka adadin da za ka bada yana da yawa saɓani wanda inda da jibinka ne bar ruwan dare bar ruwan asuba bar ruwan wannan to shi kuma sai ya zamanto abin da za ka karɓa daga wajenka kaɗan ne amma tun da wannan ruwa ne daga sama wa an zala mina sama ima mubaraka kaga aka sabkar maka da wannan ruwa mai albarka baka yi ban ruwa ba ka lissafa inda kai za ka sha wahalar ruwa kawai aikin ka noma da maimai da ɗan gyaggyara sai girbi kaga babu wahala yawa ka tare to wannan ka bada kushi abinda ka samu in ba ɗari ka samu ka bada buhu goma in rumbu ɗari ne rumbu ɗaya haka za ka ɗauka ka bada wannan abin da Allah ka ɗauka noman duk da ake in za a tsaya a hudda gwargwadon wannan abin kaga duk wahalallun mutanen ƙauyukan da ba su yi noman ba za su samu kuma Allah haka ya tsara bayan shi a duniya Allah ya ce haƙƙi ne a ɗauko daga wanda bai da aba wanda yake in ka ɗauko wanda Allah ya lissafa guda takwas ɗin nan dangogin zakka aka hujjar zakka ta haƙiƙa kuma aka sarrafa ta hanyar da ta dace to al'umma musulmi ba wanda zamu yi kama sa ishe mu lokacin wanda za su sanar baitul mali ai zakatul fitr zakar da ake amsarwa a tura dabbobi matsalan ka ɗauka adadin raƙuman da ke da kwai a Nijar adadin raƙuma ka gane dabbobin da za a ce maka a ɗebe su su ne za a kai abin nan za a fita da su gurare a kai su lagos a kai su murtaniya a kai su saudiya a kai ina ne ba kaiwa ko ina kaiwa ki in haka tashi hadaya sai a zo a sayi dabbobi daga nan wanda za a kai su saudiya a yi hadaya da su sai a saya wannan ake ana ta shiga a kai su zuwa lagos sai ga ga mota ta daura mota ta shigawa mota ta ga sun zo sun makare da shanu da abin nan an tafi an kai daga nan kuma a tada hallau a yi sama da su to dan allah wannan wanda ake ka tuna mun a dazuzzuka awakai nau shanu nawa kuma yau ana yi ba duk kasuwar da ka sani subduce ina duk kasuwar da ka sani sai an zo an ci kasuwa kuma yi an makare mota da dabbobi kuma yin kasuwa za kuma gobe ma can kasuwar za ji to dan allah ka ɗauko mun adadin ka hudo zakar su ka gani ai ba ma bukatar sai proje ta zo ta sai ta makai da wannan ta ba mata sai kiwo kawai kowa ya hudda ya bada haƙƙin wannan to haka kuma bangaren dukiya ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma annabi sallallahu alaihi wasallam qala fi ma saqata as-sama'u wal uyun cikin duk abin da ruwan sama ya zamanto ya mushi ban ruwa wal uyun da kuma marmaro aw kana athariyan ko kuma abin da ya zama yana tsotsa ne daga sayoyin shi al-ushur wa fi wa ma suqiya bin nadri wanda aka shayar ta hanyar bar ruwa nisfar ushi shi kuma za a ba da nisfin ushi sau da haka shi kuma za a ba da kenan ɗaya a cikin ashirin kaga wancan ɗaya cikin goma wannan kuma ɗaya cikin ashirin babu aka zo sadakatin tamar inda siramin na kari karɓar zakar dabino a lokacin girbewa bishiya ana bi hurera tare da 'ya'yan bishiya ana bi hurera tare da yallahu anu kwara kanar suna sasa yi utabi tamar inda siramin na kari annab salasalam yau ta bitamar akan zo mashi da dabino inda saramin nakari lokacin girbewa 'ya'yan bishiya da dabino allah ce wato haƙahu yau ma nisari fayaji wa haza bitamri wannan sai zo da dabinin shi wa haza min tamri wannan ma sai zo daga 'ya'yan dabinin shi hatta ya sira inda hukoma min tamri har sai ya zama an samu baga ta dabino wajen al-hasan wal husaini sai Hassan da Hussein su zamanto yar abani bi zalika tamr wa ja'ala al-Hasan wal Hussein sai Hassan da Hussein suka zamanto yar abani bi zalika tamr suna wargi da wannan dabino fa akhadha fa akhadha adu ma tamra sai dai daga cikin su ya dauki kwaya daya fa ja'ala hafifi sai sanya a cikin bakin shi fa nazara ilayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ma ke kalle shi fa akharaja min fi sai daga sai karkata sai gani sai anamsa sai fito da shi daga cikin bakin ɗaya daga cikin waɗannan shikoki na shi wannan ya nuna mana ba kamar irin yadda kakanni suke shagwaba jika ba kaka yana ga jika yana abin da ba daidai ba sai kyale shi wani jikan sai kaga yana zage wani sai kaka kyale shi yana manuka kuma inda zai taba shi hallau laifi ne sai kaga misali wani abin ma zai cutar da jikan nashi amma wai saboda so sai kyale shi shi yasa kalla zaka ga mu yawanci wanda ya tashi gaban kakanni in ba waɗanda suke da takatsantsa ba sai kaga kawai ya sargance an tura shi makaranta bai je ba kullum yana hanya hwada da malamai hwada da madammai hwada da kaza zaka ga sau da ni an bugi shi kan shi ko an bugi shi kanka to kaga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba mu mafi kyawun misali wajen tarbiyya yadda ya tarbiyantar da shi kokin shi Hassan da Hussein sai annabi sai kama faqala ce amma alimta shin baka san ba anna ali muhammadin fami kin manzo sallallahu alaihi wasallam la yakuluna sadaqa ba su cin sadaqa amma alimta baka san ba anna ali muhammad la yaquluna sarqa fa min kin manzara sallam ba su cin sarqa wannan ya nuna mana kenan irin yadda ake buƙatar mai tarbiya ya tarbiyantar da ƙananun yara ta hanyar alakanta musu abu na haram ya gaya musu wai haramta kuma karka bar karamin yaro yana aikata abu na haramun da sunan wai karamin yaro zai fata shi da wannan abu da ya aikata abu mara kyau ka nuna mashi hatsarin abin kaga shi yasa musu sanin sanan sai ya ne shi akwai da kuma takatsan tsare hana yaro cin haram yaro ne tsinci a bace ba za ka yi Allah ya ba ka gaya mashi hukuncin Allah ce a to wannan abin tun da kaɗan ne in an yi tsintuwa ga yanda ake ya ɗauko abin mutane a mai dama mutane abin su wannan abin sata ne kaga ga hukuncinsa Allah ya hana sata ya yi ƙarya ga hukuncin ƙarya kaza amma kaga su biyu alkwai da sai su bar musamman wasu in ana makwabtaka da su sai yaron sai ringa shiga gida yana sata yana abubuwa kuma sun sani wai da hujjar shi yaron na aiba kaso ba za ka yi to shikenan sai ka kai shi kaso to shikenan sai ku yi kaza karamin yaro kwa wa yake da ka tashi kuma ana haka ana haka Allah ya isa da wanda ya tama yaro yawa sai ka ga ya tashi a gagarumin ko dan fashi ko wani babban barawo ko wani abin kaga kenan ba so bane ka nuna ma yara kuma daukan da yama mutanen bai isa bai hana su arzikin da Allah ya kaddara musu saboda haka lalle mita ka fanta akan wannan wannan kuma yana nuna mana wancan lokaci tsoron Allah na sabon manzara su sana kaga su suke daukowa abin suna kawowa su dauko su kama manzara sallallahu alaihi wasallam ko a tura sa'i a kawo wannan duk yana nuna mana karbin tsoron Allah su saboda dukkanin wanda zai kididdige duke shi hudda dauko ya kawo kaga ya nuna karfin zuciyar shi akan wannan abin saboda yayi karin shedani a shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha nawa wanda za su hudda sai shedan ya dinga musu alƙawarin talauci karshe suna inda inda har wata shekarar ta zagayo wai ga gama ta ana bin shi bashin zakka shekara uku kuma inda ya tsaya tunani ho Allah bai hana shi ba riba ba a wannan hudu shekara ho ana turo mishi in kaga kana saba ma Allah Allah yana faɗaɗa ma fa'alam annahu istidraj istidraj ne Allah ke duk lokacin da bawa ga yana ta aika zaune kuma abu yana to akwai matsala to kaga lalle mutum ya tsaya lissafi akan dukkanin abin da Allah subhanahu wataala ya baka kakkai bakin ciki wala tuhsi wala tuki fa yukillahu alayk annabi sai ga ma asma yace kakki matsi ke mai sai Allah matsi miki wala tuhsi fa yusillahu alayk karki ididdige in zaka bada kai ididdiga ce kawai bada wannan hadisin bukhari ya fitar shi a zakka babu man yuqi min as-sadaqa wa wa gina بابا هي يشتري الرجل صدقته ولا باس ان يشتري صدقته صدقته غيره باب هل يشتري الرجل صدقته wannan babe yana karantar da mu hal yashtari rajul sadaqata mutum zai iya baka sadaka kuma ya sayi sadakai ya ba da zakka ya sayi zakai mutum ne yazo hudda zakka sai hudda da wani bushimi ya bada kuma sai ga an zo za a sai da shi a kasuwa sai ce kai kaga wannan ina tausayin shi bari su yi shi ko kuma misali ya ɗauki wani abu ya baka sadaka kuma sai ka kaje za ka sai da shi ya ɗauki moto ya baka sadaka sai ka ƙi gyarawa da ka ƙi gyara ya radar da ke sai ka ce ka gona rashin gyara nesa to bari ni in sai shi tunda zai sai da shi banza ya halitta kai haka mutum ne ka ba gida yana cikin gidan ya bari ruwa rusa kai ko kana sa angol an ɗaga za sai da kaga arha za ka iya cewa to bari ya siya tunda kusa da gidana ne sai in ƙara in game wala ba sa yi tare sadaqatahu ghairu babu lahi wani zai iya sayan sadakar da ka ba wani kai ne ka dau sadaka ka ba wannan wanda yana iya sai aure shi saboda ai shi da aka ba sadaka ga mallake shi me da moka kai ka ba mutum amshi wannan sadaka da ka ba shi ka gobe ya kai shi kasuwa ka dauki buhun shinkawa ka ba mutum ko wani masu raba khairiya ta bada ina ruwan kudin mutum ya kai kasuwa zai sai da kai ɗauka kai ka bashi sadaka an raba he kai kasuwa to min ruwanka kaga sai a yi tarjici to kaga to shine kaga abin da kwanan nan ya faru wasu sai suka raba milhakul allah sharhin bulugul maram na shak abdullahi fosan iya daga sharhuna wanda suke kayyama waɗanda suke kuma masu tsada kusan babu gaskiya sharhi mafi zakulawa fa'idodi a shiru na bulugul maram irin shi wannan milhakul allah ya tsaya ya dakkake ya zakulo a mujallar kimanin goma to sai aka zo aka dinga raba adadin wannan nusaf ɗin nasu da aka dinga rabawa wala Allah wallahu alam su wanda suka raba sai suka ga littafin a kasuwa ana saida sai suka zo suka cakumi shi mai shagon da yake saida da sai aka tafi da shi a kan tuhumar shiga shi kuma sai ce a to me laihin wannan ai wanda ya amso din ya raba su suna sai gwada musu wanda aka ba saboda an san wanda aka ba ya raba nuska talatin da abin da bai aka ba sai suka ce kenan shi wanda aka ba shi ne dinga saida shi kuma ya ce a to ai shi wanda aka ba ya raba tana yiwa ya sadar a hannayen waɗanda ya cancanta an ba su a matsayin sarrafa su kuma sai suka kasu ka sai da me ne shi wannan abu shi sai makalkale da wannan abin ya ce to ai ba su aka yi suka kawo su sai da to amma kuma in kuwa wakafi ne shin wakafi yana halitta kuma a sai da wakafi kaga kuma na ake abin in har wakafi ne ai an bada ne ba dan ka sai da ba su ma suna son kuɗin wanda suka bada kamar kai ne aka gina gida aka ce wannan gidan wakafi ne gashi nan gurana kawai ka zo ka sai da shi ka gani wannan mota sai ka zo ka sai da ta kenan wannan qur'anin wakafi ne an rubuta wakafi ne la yuba'u ba za a sai da wannan haram mamnu kaga tuntuni ma an rubuta sai kuma ka kai ka sai da ka gani to kaga wannan da kai laifi cikin wannan wannan ba ya halitta ko kai aka ba to ai da aka baka da kwai manufan da aka kamar misali ne in ce wannan gidan na baka shi wakafi ai kai kayyami ne na in aka hudu wakafi abin da za a sarrafa wannan gidan wakafi ne ga baki kaga wanda ba bako ba zai shi ba wakafi ne makaranta yanzu kawai an kawo misali mutane a sa cikin wanda ba masu karatu ba wakafi ne an baka amma karantawa to kaga ai daban da kuma ka je ka sai sai dai ka ba da
amma ana ana iya yin shirye kamar abin da zai zai bace a sai wanda ya bace misali kamar motar sai aka bada wani ya yi a duniya ya halitta wakafi in an ga zai lalace ko zai abin nan a canza shi zuwa wani wakafi din misali ya halitta a yi wannan matsalan gida ne aka bada shi wakafi sai aka ga anguwar da aka bada misali babu jama'a a wajen in an yi ma makaranta ba wanda zai je guri yayi nisa kuma nan ga inda ana bukata da kwai jama'a to za a iya canza wakafin daga nan zuwa nan kenan da amma da izinin waɗancan da a tabbatar da zaman tawashi wakafi ne babu saraka an umar radiyallahu anhu qala hamaltu ala farsin fi sabilillah an umar radiyallahu qala hamaltu ala farsin fi sabilillah yace na yi hamala na dora wani ma'ana na ma wani kyautan raƙumi dan ya hau ya je jihadin ɗaukaka addinin Allah hamantu ala farsin fi sabilillah fa da'ahu alladhi kana indahu wanda na bakin dan ya hawaye je jihadi fa da'ahu sai zamanto ya to zartar da shi faratu an ashtarihu minhu ni kuma sai ne niyyar in siya daga wajen shi wa zanantu annahu yabi'uhu bi rukhas bi rukhsin sai ne zatan zai sai da shi arha kaga nan sai ne na Umar ya bashi a matsayin hamala ya hauye tayi jihadin daukaka addinin Allah shi kuma sai ki kulawa da shi kaga wani zaka ga misali yana sharatu da jakki amma bai ba jakkin abinci bai ba shi abin nan sai kaga jakkin ya rame tare da yana karuwa da shi wani za a ba shi misali mota ko moto ya dinga zuwa wa'azi da shi amma sai bari ya tozar ka wanda wannan kuma yana nuna mana mahimmancin sayan abubuwan hawa a raba ma du'a dan su je su yada addini wani guri duk babe ne na hamala fi sabilillah a sayi motoci misali filifis filifis ya za a ce proje-proje masu yayya da manufofi daban suna da ilikis ilikis sai ka zo kana babatu kana wallahi sun ji ana hana aihuwa ana hana wane ne wallahi suna zuwa can gurin kiristoci suna kiristantar da mutane kuma ka iya zance a majalisa amma ka danne tulin kuɗaɗe kowata ƙungiya tana da motocinsu masu ƙwari kare ka ga motocin proje-proje ka ga ilikis sabuwa ɗin da ban nakinta ka gani duk wanda ba ta da wani abu ana danna ko ina za a shiga amma kuma kungiyoyi na addini wace kungiya ce take da wannan sai ana wallahi ahmadiyya sun zo akwai matsalawa sun je kauye sun gina masallaci can can ma sun yi kaza can sun raba kaza to da wani kuɗi ne suke kawai in Allah hore ma dukiya jihadin ka ka dauko dukiyar kai ma ka bada da shine zaka nemi aljanna kowa da kofar Allah sa aljanna shi ɗaliban ilimi ne duk kokari ka yaɗa wannan abin kana da karfin da za ka yi agaji ka taimaka a kai ma ka je ka kama ka yi wannan iya kokarin ka da kana da kaza kowa ya iya kokarin shi da ke amma akwai karamcin kenan motuna da kuma motoci na fita da awa kaga zaman to a duba matasa wanda za a sai ma abubuwan hawa a samu kuma gungun da za su yi wannan wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair kaga irin irin wannan umma din da za a samu jama'a ko wani gungu kaga wanda za su huta su zamanto suna yada addinin Allah ga gani sau da haka kenan ba za a wanda zai wanda ba rata na ashtariya wa zananta annahu yabi'uhu bi rukhsin fa sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tambayi ma'aiki fa qala wannan yake nuna in zaka aikata abu baya halitta ka aikata ba kai tambaya ba sai ce la tashtari kar ka saya wala taqul fi sadaqati kar ka koma ma sarkar da ka bada wa in ataka bi dirham kai koda da taro ne zai sai da mashi bayan al'aida fi sarakati wanda zai sarka goma mata kal'aida fi qaidi kamar mutum ne da zai amai ya lashi aman kaga qaibul mutaghayyiru kaga haramun ne najasa ne amai ne wanda ya canza daga jinsin ishe najasa ne laysa lana masalusu kwatanta koma ma sadaka da mutumin da zai koma ma amai ya nuna kenan haramun ne ka bada abu ka dawo kuma ka amshe wannan abin da ya zamanto ka bada shi ko kuma ka saya sai sai zama kamar ka koma mushi kenan inda ka ba mutum abu sadaka ko ka ba shi wani in zai sai da wannan da ba kuma dama ai da ka ba shi kana sa abu irin wannan da yawa kan faruwa sai abin da kana matsar son shi kamar mi sai ka ɗauka ka ba wani kuma sai ka ga ya ɓoye ya je kuma zai sai da shi to kaga a ga wannan sai ɓoye kai zai sai da to kaga irin wannan yakan faruwa to bai halitta kuma ka ce bari in je in siyo a gona wa haka rajawa ayyukan fil wasaya ya fitar da shi babu wakafi waƙafin dawabi wal kura sanya waƙafi na dabbobi sanya waƙafi na dawakai shine matsayin yau kenan motuna da motoci misali kaga maimakon tsahin motoci da zaka ga kungiyoyin addini suna da wannan bai abin ko kuma a dauki dalleliyar mota a ba malami ta yawon guri a shi mota ta shiga daji je ringa wa'azi wace mota kuma zuwa gari za bar shi a duba mishi mota kawai mai shiga mai ratsa rere mai ratsa abin nan ya je shi a ce to gashi malam wannan kun dinga zuwa kuna wa'azi ka gani a dinga zuwa ana wa'azi aka gane zuwa wa'azi sai a mishi shi ke na shiya ba wani wa'azi to kaga an ba wani wanda shi wa wani wa'azin da yake wanda yake karanta zuwa ya wanda zai dinga shiga daji kauye yana yi ka gani injina masu ratsa dazuzzuka sai a leka wasu wanda aka suna da kokarin zuwa daji su yi wa'azi kuma akwai masu wannan alhamdulillah za ka yi da kwai matasan da suna kokarin irin wannan shahada a baya da kwai masu yi kaga irin wanda suka rasu zaka iya bada misali da wanda babu irin su kenan malam ahmad mata mai Allah cikin shi da rama kaga malam ahmad mata mai yana daga cikin du'at wanda suke huta kauyuka suna wa'azi ka gani sukan huta kauyuka suna wa'azi a ɗaliban ilimi yana daga an bada misali kaga lokacin a Kano duk sati zaka ga zai tattaki da duk irin yadda tsadar rayuwa take zai biya kudin mota halarci da ranar alamishi da ranar juma zai kwana a can gurin duk irin malejin rayuwa kuma maleji ne ake sau da dole dai a rishiyo ne da wannan muke dora abinci alamun dai ba wai kudin ba ne ke dabaru ne kawai ake amma haka zai ne kuma bai hanawa ranar sudu da labi kuma ya hau moto ya dinga bin kauyukan waɗannan hallawai na dinga wa to kuma akwai irin su da yawa alababan misali tun da shi ya rasu za ka iya waɗi amma da kai da dama daga waɗanda har yau suna kokarin su yi wannan juhudinsu ne kuma suke yi ba lalle ba da kwai ma masu ba su kudin mai kuma ba lalle zamanto wani ya saya musu mutan ba amma za ka ga su wata su je suna da illa su fika su su dinga tsayiya suna wa'azin suna tunatar da mutanen ƙauyuka inda aka ba su dama su inda aka hana su kuma shi kenan su bari ya Allah ya sa wata ran da dama su je su su wani kuma kai ma za ka iya ka ɗau abin hawan ka kawai ka je ka leƙa wani ƙauye an ƙi da juma'a ka nemi izini ya ba ka dama ka yi masu tallan magani ma suke zuwa suna yi gagani masu tallan magani ma suke zuwa suna kai a musu da kuma masu bawa za ka gano makon da suke hallakaku kuma wasu ba su basu da ma hikimar da'awa balle da yan dubarun ka da hikimomi na da'awa kawai ka je ka kai an baka na ban lalamu yan kore ka kuma mai matsala kuma ka zo ka kai nan sa sa farkon wa'azi yana zuwa kasuwanni yana wa'azi ka zo ka ringa yi in tatsina wa za ka ga wahalallu ka samu dan tatsina ya shekara ashirin a guri yana wa'azi bai ja ba kowa kuma bai wasa ka gani kuma a rana maki wa zo kuma a tsaye yana yi kuma yana yi yana in ya ga wasu kuma ya dinga salo ya jayo hankalinsa yadda za su tsaya in ya ga wasu sai dan je hota magana duk da ya jayo hankalinsa ya karkato hankalinsu su tsaya su saurare shi ka gani to irin wannan wahalallun ma ba su yi abin nan ba balle kai da kake tallata addini na gaskiya babu sarƙa ala mawali azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam hukuncin sarƙa ga mawali azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke mawali yantattun bayi na matan manzo da sassalam kaga mawali na banu hashim banul muttalib wanda har saraka ta haramta a gare su anan sai ce maulal qawmi min anfusihim kaga su waɗannan baya yadda banu hashim banul muttalib bai halitta saraka to mawali nasu ma bai halitta saboda su tun asali ma ai kaga an haramta a gare su amma mata manzo da kansa arme shi ai kaga ta halitta sarka a gare su ka gani saboda haka kenan matan shi mawali na matan shi yantattun bayan matan shi ya halitta sarka a gare su an ibn abbas radiyallahu anhu qala wajada nabi sallallahu alaihi wasallam mayitan annabi sallallahu ya ga wata dinkiya matacciya utiyat ha an bada ta ga maulatul limaimuna wata intacciya baiwa ta maimuna min sadaqa ta sadaqa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai halin tafatun bi jildiha dan me ba za ku yi amfani da fatar ba qalu innaha maita suka ce ai mushe ne qala inna ma haruma akaluha yace to ai ce ne ya haramta amma ji mai wata kamar can da ya ga wata yaddadiya ana janta kaga ya nan sara sai yace halin tafatun bijilli ba za ku amfana da da fatar tata suka ce ta mutu sai yace inna ma yatayiru halma'u wal qaras wal qaras kaga ruwa da magarya yana da bagaruwa yana tsarkake ta kenan aka je mai shi kenan ka gani menene wancan hadisi kenan tuhuru juludil maitati dibabu ko dibabu juludil maitati tuhuru ha yawa dibabu ko kenan ya halitta a jemi a haɗi a ɗau watan a jemi a yi amfani amma an zika ka fata haifar da wani kima kuma yawanci kaga akwai munafukan da insaniya ta mutu ko abin nan sai su je su heka ga saniya a yadda ta mutu in goce kun dawo heka ga babu cinye gagari tina gagari dama kuma kai ma da kasaya ka san mai kasaya kai ne kaga wasu yan bale ido zuru-zuru sun kawo maka abu suka ce wallahi wani saniyan mace ta yi abin nan gashi ne an kawo ma kuma don munafunci sai ka ga an lullubu abin cikin bahu kaga da gwanda ya kaga a cikin bahu don mai kuma yana bari heda magarba ko da abin nan sai a jajjabo sai a kawo kaga da akwai wasu ƙara'i wanda suke nuna da akwai ayat tambaya cikin wannan abin duk inda kaga da dar aka zo maka da abin sannan kuma a lullaba ɓoye sannan da kuma cinya kaɗai aka zo ma to ina tsoron ka gani dole sun tabbata wannan ciki don kara tun da watan nan ba sun ci rila ashirin ba ba guda ba ka bar tsanan ka je ka je ma wani ya ga gwanin sha'awa ka haɗe kawai ya yanko shi kuma ya ce to kenan ustaz kuma kuna cire wannan to tunda ku fata kuke so mu bare mu dauki amfanin bukhari ya fitar da shi a biyu babu juludul maita qabla an tudbakh zabahi da kuma sai da babu juludul maita duk wannan ya halitta kaga can gurin sai aka bata sai aka ba baiwa ta sai annabi sallallahu alaihi sai ce ba za ku yi amfani da fata ba alhali kuma ta saraka ce alhali kamar barira da aka aika mata kaga sadaka kaga he ta karba da ta kawo ma gidan manzana ta san da ta aiko kaga sai annabi sallallahu alaihi wasallam ita sadaka a gare ta mu kuma hadiya gare mu kaga tare da barira kuma baiwa ce ta Aisha intacciya tunda an rubuta mata fansakanta Aisha ta irga kudin gaba ɗaya ta bada baban idza tahawwalat as-sadaqa menene hukuncin sarka in ta juya daga sarka an anas ibn malik radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bil ham ma ji sarasa an zo mishi da nama tusiddiqa bihi ala barira da aka sarka shiga barira fa qala yace huwa alaiha sadaqa ita haƙƙin ta sarka ne aka ba ta zakka ce wala na hadiya mu kuma kyauta ce tunda dabba ce ta zakka aka dauka aka bata sai ta yanka sai ta sarrafa nama sai ta aiko gidan manzo Allah sassa tare da kuma daga nan aka aika mata kuma daga dabbobi ne na zakka annabi sa sai ce to mu hadiyya ne kyauta ne ita kuma kenan hakkin ta ita kuma hakkin ta sadaka ce wannan ya nuna ihala tana canza abu daga wani abu zuwa wani abu ihala tana canza abu daga wani abu zuwa wani abu matsalan misali kashi ne aka yi a guri kashin ne juma juma juma sai zama kasa kaga yanzu ai ya jirkita daga kashi ya koma ƙasa to tun da yanzu babu hukumci wancan na kashi gurin ƙasa ne to me matsalar ku ai ya tashi daga nan kawai ya shine rere ne ka gani rere ne ko ba eh shi ne ya canza daga wannan ko ba eh na rage a wannan daban shi kuma ya danganta eh malamai suna barin banciya wannan wanda yana da haram da halaka in ya baka to ka ganin gurin ba ba ba sai ka tambayi mutum ba yayi kaza duba da irin wadancan asar din na kama wancan da nan sa sai ce sai na Umar idza ta ka hadal mal min gair su'al wala ishraf ka gani in wani abu zo ma na dukiyar nan baka tambaya ba babu sa rai babu sa rai naka shikenan kawai ka ce ka ga nan gurin ba ba sai ka tambayi mutumin da ya baka baka ce ya akai ya akai kaza kaza kaza menene naka na tambaya akai Allahumma ya dai kasan ziryan kawai kudin shi misali farawo ne misali kawai kudin shi bai da wata hanya sai ta riba to kaga na na saboda kamar fuskar shi ya bai shi idan zai ga wata ala alfarma sai ya fi shagowa yanzu kamar zai iya ba shi kamar kira a matsayin ya wakil da wani ya je kawai bai san shi bai san shi ba kawai su yi ciniki ya bayar kuɗi hakikanin sai kawai za a yi ko da wani zai sina ma haka ne zai a ba zai ba saboda ai abin da zaka kalla abin da manzala sassa ya faɗi a dunkule ne duka a gamewa ne ne duka kaga ai karshen zaka kalla yanzu sarasa ya ce la ta urfi sadaqatika karka koma ma sadaqaka kaga ko ta wace irin hanya ka sa wani ko kai kaza ko ma ta kaka ne kenan kawai la ta urfi sadaqatika ko da ka sa wani ne gefe wasu yau ma na a ba zai ce ai ko na banu hashim ai kamar misali to ai asali su haram ne su ci sadaka eh hasu ma mawali maulal qawm min anfusih hasu ma mawali din baya halitta banu hashim banu muttalib mawali nasu ai su ma ɗan gidansu su ma ɗan gidansu ka gani baka ga walicinsu yana ƙarƙashinsu kenan yadda ya haramta gare su su ma haka ya haramta gare su ta haramta gare su sadaka ne su ma dai hadiya na ya tashi daga matsayin da ya koma na abu sai dai kuma canza shi da kuma jirkita shi da kuma sauya shi kaga an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tutakhadhu khalla tutakhadhu khalla qala la jiya za a iya tsarnake ta a tsarnake ta a maida ta banegir yace a a to kaga da bambanci da abin ya jirkita da kanshi da kuma ya zamanto jirkita shi akan da kuma jirkita shi akan wallahu ta'ala a'lam wannan ya maimaita shi a hiba babu kabulin hadiyya karbar kyauta an maka babu kada sarka min al-aghniya wa turaddu fil fuqara'i haythu kanu karbar zakka daga mawadata a maida ta gurin talakawa haythu kanu duk yanda suke waɗannan fuqara'i shi kuma anan hadithu mu'ad wa basu ila al-yaman taqaddama ya gabata fi hadhihi riwaya wattaqi da'watul mazlum ka kiyayi kai takatsan da addu'an wanda aka zalunta فإنه ليس بينه وبين الله حجاب tsakanin tawa da Allah babu shamaki ita addu'ar wanda aka zalunta batta da magani ka san da kai masu rai sai ka zalunci mutum ka cuce shi kuma in kamun Allah ka ka dinga ayi addu'a to kai addu'ar wanda aka zalunta tana da wani matari ai makami ne wanda bai da wani abin da zai tare shi kawai kakka yi zalunci shine amma kar ga kai zalunci to irin na hajjaji ne da wance ya ce alam an haka an zulmi yanzu yadda abin ya zo ya fada ma kuma ka dinga ce a yi addu'a Allah raba mu da kaza da kaza ka ga wannan kakkai so diya za ka ga azzalama lokacin da suke zalunci ba su ji ba su gani mutum zai zalunci mutum wani ya ma mutum Allah ya sama gaban shi ya ce eh je kan ne ka san ka cuce shi ka san ka mai abin nan kuma yi mutum da gaba ya dinga neman a mushi addu'a bayan musiba ta riga ta faru ayin duk malaman duniya za ka tara su yi ta yin addu'a in dai wannan ta kama ka kawai bai da kuma din likitar da za ka yi mutum duk a shiga da mutum din likita ina ne ina ne dama ba sababi ba ne ba wannan shi ne zaka ga mafi yawa zaka samu cewa azzalama da kuma awanu zalama ya kake ganin karshen su abu wani abin nan kawai a yi ta addu'ar kawai sai ka kaman ma kuna kara ma isan su ruwa a mazalim babu littaqa wal hazar min da'watil mazlum ta ka tsantsa da kuma kiyaye addu'ar wanda aka sadumta a zakka wujubu zakka la tu la tu khadhu kara'im amwal fi sarqa magazi ba ba sabi musa ila yaman tauhidi ma ja fi du'a annabi sallallahu alaihi wasallam ummatu ila tauhidi babu salatul imami wa du'a'ihi li sahibi salat sallar addu'ar imami as-salati sala bi ma'ana addu'a wa du'a'ihi li sahibi sarqa da kuma addu'ar da zai ma ma'abucin zakka da ɗayan biyu ko dai yayi da lafazi na as-sala Allahumma salli ala fulan kamar yadda ma ke ce Allahumma salli ala ali bin abi awfa ko kuma da Allah kama duke Allahumma barik lahum fi ma baqiya kenan duk da lafazin da ya da kai fallalam عن عبد الله بن ابي اوفى قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم ما جاء متاني suka zo mai da zakka qala yace allahumma salli ala ali fulan allah kai salati ga alayan famikin wani kale ka karamci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma mu yau wani za dauko ba ma yi addu'ar ba wani in ka mishi ma alherin to kaman ma ka ce maka kiyya sai ka ga ma wai wani ne ya jayo ma adawa ma da ke kawai melehin alherin da na mushi shi ne jawo kiyayye kaga maimakon wani kuma zai ja bakin shi kyale ba za ka ji ba addu'ar a bakin shi to kaga wannan duk kuskure ne Allahumma salli ala ali abi awfa khudh min amwalihim sarakatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim wa salli alaihim ka addu'a fatahu abi bi sadaqati yace babana sai ka mai zakkace fa kala yace Allahumma salli ala ali abi awfa Allah ka yi salati ga ali abi aufa ka gani salata Allah subhanahu wataala kuma shine sana'uhu ala abdi fi mal'il a'la dan bi ne ko ka ce Allahumma salli ala fulan ko kuma ka yi addu'a Allah ka mishi kaza a duke shi da iyalin shi wanda aka dau zakka aka bashi ladabin da aka sami shi kuma ma wanda ya bashi zakka addu'a ka gani Allah albarka ayyami da dukiya Allah ya albarka cikin abin da yake yi haka babu ma yasa kharaj nawa ke isha da sha shida a to inda ya kan neman tsara a rikasa na a ahili ne addu'a ahili ta bangara abin nan kenan ahili sai kuma ta koya wannan kuma daban an zaha da haibu kowace da wurinta ita abin da aka shar'anta wannan kaga da akwai wani ta'alifi ka gani idza suniya alaikum man asda alaikum ma'rufan fakafi'u fa illam tajidu ma tukafi'uhu faddu lahu ta tara an qarka fa'atumu wanda ya aiwatar da alheri gare ku ku tamkata ni dan ba ku samu ba ku mishi addu'a ka gani kenan addu'a a hili zaka mu saboda yayi a hilin ai dada da zuciya ne ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala ali abi aufa baka ya aboyi ka ce to ai aboyi na sai na hoto na a hili wannan kuma ka je gida sai ka mishi an zahar kai ita kuma sai ka mishi a bayan idan shi aboyi na sai Allah eh ya shi ma Allah saka ma'ana ai abin nan din maqulun muttasili eh Allah saka khairan kina aboye urfi ai ya nuna Allah saka kina alheri yana aboye ba bayyana shi eh balidi bane yawa akwai rashi da aka yi wanda da dama an halarci jana'izar tare ta ladan marigayi aljihari inda nan da sati bayan mun taiwa shegari ne ko rana abin na Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi shi Allah ya sanya ji yadda ya zama kafara a gare shi ubangi subhanahu wa ta'ala ya karɓi kyawawan shi Allah gafarta kusakuran shi Allah karɓi hasanata nashi ya ma ba shi albarka ubangi subhanahu wa ta'ala kare mai kare su daga dukkan abin da yake shari ya kuma kyautata ƙarshen mu da su gaba kida Allah sa kabarin shi zama dausayi daga dausayi na gidan aljanna ubangi subhanahu wa ta'ala ya ba su lada na juriya da kuma haƙuri akan rashin shi ya rabbal alamin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قد جاء حسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم انك من خطايا كما نقول لك ان الله احسن في قبره وأنه يدعوك اللهم اجعل الحلال والعبادة من رياض الدين اللهم اغفر لهينا وميتنا وصغيرا وكبيرا وذكرا وأنثى وأجرا وغائبا وجميع المسلمين والمسلمات اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من سبيل دون عذاب الآخرة صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك